نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمعلوم أن مجتمعنا في أشد الحاجة إلى الإصلاح فهو تعج بالفساد وتمتلئ دوائرها بالمفسدين وذلك نتيجة الانحراف عن المنهج الرباني أيها المسلمون عباد الله إن علينا أن ننظر إلى واقع المسلمين اليوم وواقعنا خاصة في هذه الدولة وننظر بعين المتأكد غير الشاك أن ما أصاب الناس من خلل في أنفسهم من خلل في أمنهم من خلل في أموالهم من خلل في أحوالهم إنما هو بسبب إعراضهم عن بعض ما أنزل الله تعالى وعدم تمسكهم بشريعته إذ لم يكن ذلك من الابتلاء الذي ابتلى الله به عباده قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيكهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة انتهى كلامه رحمه الله إذا نظرت أيها المسلم إلى أحوال الناس في امتثال أمر الله وجدت أن الغفلة سيطرت على القلوب وتحكمت إلا ما شاء الله حتى يرى المرء نفسه إذا أذنب كأنه لم يذنب وإذا فرط في واجب كأنه لم يفرط في واجب والله مطلع على العباد يقول الحق سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وإن من الناس من يحلو أن يلقي باللائمة دائما في أخطاء الناس وفيما يحصل من الشر من المجتمع يلقي باللائمة دائما على الحكومات على ما وعلى من ولي الأمور وهذا ليس بصحيح مطلقا فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم نعم قد فرطوا وعصوا في كثير وفعلوا وفعلوا ولكن الناس هم الذين قبلوا ذلك وأقبلوا عليه وإذا أخطأ غيرنا فهل يسوب شرعا أو أقلا أن نلقي باللائمة على ذلك الغير وننسى أخطاءنا والنظام الاجتماعي عباد الله غايته إيجاد المجتمع المتكامل في جميع جوانبه ولا يمكن للمجتمع أن يبلغ هذا المبلغ إلا إذا تحمل كل فرد فيه مسؤوليته كما قال جل في علا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال أيضا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم أيها الناس عباد الله إنما يصيب مجتمعنا اليوم من قتل الأبرياء واختطاف الناس والفوضى إنما هو بسبب الانحراف عن الشريعة الربانية وأن إيجاد المجتمع المتكامل مسؤولية مشتركة بين أنظمة الحكومة وقيادتها وبين أفراد المجتمع على سبيل المثال هناك بعض الموظفين هناك بعض الموظفين الذين لا يقوم بالوظيفة وهو يأخذ رواتب شهرية هل يجره ولي الأمر على ذلك؟ هل يجره الحكومة؟ على ذلك فإن هذا الواجب الذي أخذه إنما يستحقه في مقابل عمل يقوم به وإلا فما الذي يحله له ويحرمه على الآخرين الذين ليسوا في وظيفة وإنه أخذ الراتب وهو لا يقوم بالوظيفة فهو كمن أخذ راتبا وهو غير موظف إخوة الإيمان المجتمع لا يصلح إلا بصلاح أفراده والفرد لا يصلح إلا بصلاح قلبه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب واعلموا عباد الله أن المفسد مفسد والفساد فسادا وإذا اجتمعت إلى الفساد فسادا وإلى المفسد مفسدا صار الناس إلى ضياء وانتهى أمرهم إلى المذلة والضياع عباد الله قد تبين أن إصلاح الفرد لبنة إصلاح المجتمع فالفرد هو وحدة تكوين المجتمع فإن أردنا إصلاح المجتمع فلا بد من إصلاح الفرد بداية قال الله تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية فلو أصلح الناس بيوتهم كما أمرهم الحق سبحانه لو أصلحنا بيوتنا وسعينا بالنصيحة الشرعية فيما بيننا شيئا فشيئا لأما الخير ولقل الشر فإن الناس في أسرهم وفي قبائلهم وفي مجتمعاتهم إذا أصلحوا شيئا فشيئا فإن الخير يعم المجتمع ووعد الله يكون للمجتمع الذي خيره غالب عن شره كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنه لهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قلت وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكبلان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi lalle sanannen al'amari ne cewa ƙasarmu zamantakewarmu tana da matuƙar buƙata a gyara zamantakewar al'umma domin ɓarna tana yawaita kuma kowane ɓangare kaduwa za ka ga yana cika da mutane wanda suke maɓarnata wannan kuma ba kome kawo ba face sakamakon barin shiriyar Allah subhanahu wa ta'ala da mutane suke yi da'iman domin ita ba ta canzawa kuma ba ta umarni da ɓarna idan har muka duba a yanayin zamantakewar musulmi a sassa daban-daban musamman ma a wannan ƙasa tamu idan muka duba da kyau dubawa wanda yake na lura za mu ga hakika abin da yake samun mutane tasgaron da suke samu a rayuwarsu tasgaron da suke samu a zaman lafiyarsu tasgaron da suke samu a cikin dukiyarsu da ta zamanto ba ta da albarka tasgaron da ake samu a cikin yanayi da kasuwanci da dukkan al'amura yana faruwa ne kawai ba dan wani abu ba sai dan kauce wa tafarkin Allah subhanahu wata'ala da mutane suke yi da kuma ba sa riko da abin da Allah ta'ala shar'anta musu ne yadda za su gudanar da rayuwa matukar dai ba jarabawa ce daga cikin irin kaddarar da Allah dama ya saka zai jaraba mutane da ita don ya ga haƙurinsu ba ko da suna kayan tafarki Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin alƙur'ani zaharar fasadu fil bar wal bahar bima kasabat aidin nas tashin hankali da barna da sabo ya bayyana kan tuddai ya bayyana cikin teku ma'ana ya bayyana a birane da garuruwa da ƙauyuka ba dan komai ba sai dan abin da mutane suke aikatawa na sabawa Allah kuma Allah ta'ala yake ɗanɗana musu sashen abin da suka aikata watakila ko sa dawo su bi tafarkin Allah su samu sauki. Allah ta'ala ya ce ku ƙulsiru fil ardi ku yi tafiya a ban ƙasa mana fandaro kai fa kana aqibatul ladina min qabl ku ga yaya ƙarshen waɗanda suka gabata ya kasance har yanzu Allah ya bar gurabansu. su. Yan uwa musulmi Ibn al-Qayyim al-Jawziya dangane da wannan aya yake cewa abinda ake nufi da al-fasad anan shine za a samu tawaya tawaya na dukkan al'amura na rayuwa tawaya na dukiya da abin da ya kama da haka kuma za a samu sharri zai dinga yawaita a cikin mutane za a samu abubuwa masu zafi raɗaɗi wanda zai dinga sanya wa mutane kunci wanda Allah subhanahu wata'ala zai sanya wannan aban ƙasa ba dan komai ba sai dan sakon da mutane suke yi don haka yace duk lokacin da mutane suka faru wani sabon sako da suke yi to Allah subhanahu wataala zai sanya masu wani nau'in ukuba kuma wanda da ba su san shi ba wallahi musta'an don haka idan ka duba a cikin yanayin mutane ka daura kawunan mu akan ma'auni wajen bin abin da Allah subhanahu wataala ya ce zamu ga alal haqiqa rabkana ita tafi yawa a kayan aikata abin da Allah din yake so za ga rabkana ita ce ta mamayi zukata rabkana ita ce wadda take jagoranci a rayuwar mutane gafala mutane ba sa yarda su ba abin da Allah ya ce har ma aka kai matsayin da zaka ga wala Allah in ka lura sai kaga mutum ya aikata zunubi amma baya ganin cewa yayi laifi zaka ga mutum yayi sakaci a abin da yake na wajibi amma baya ga cewa wannan din sakaci ne yana gani ma rangwame ne alhali Allah madaukaki kuma fa yana ga abin da muke aikatawa Allah madaukaki ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wanda fa ya aiki mai nagarta namiji ne ko mace alhali yana mai imani falanuhiyannahu hayatan tayyiba zamu rayar da shi rayuwa mai tsafta wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun zamu musu sakamako na ladan su da mafi kyawun abin da suka aikata a kiyama lalle daga cikin mutane idan ka lura da kyau zaka ga akwai wanda shi abin da yafi dadada masa rai ya dinga jefa zargi kullun akayin al'umma zargi akan wasu kawai zai jefa amma shi ban da shi kurakuran da ke faruwa a cikin mutane abubuwan da ke faruwa na shari da tawayan tattalin arziki da fituntunu da sauransu kullum wani sai kaga ya jefa zargi da'iman sai ya ce shugabanni ne laifinsu ne ba mai laifi sai shugaba ba masu laifi sai shugabanni kullum zaka ga waɗansu wannan shine hukuncinsu eh na'am idan ka duba zaka ga wannan maganan ba wai gaskiya ce kai tsaye ba domin lalle su shugabanni akwai abin da Allah ta'ala ya dora musu in sun yi sakaci Allah yana sani mu ma kuma akwai abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora mu waɗanda ba mu shugabannin ba eh na'am tabbas shugabanni idan ka lura ta waɗansu janibai zaka ga sun yi sakaci mai yawa sun saba ma Allah a cikin al'amura da yawa sun aikata abubuwa wanda yake sabbaba fushin Allah akan al'umma to amma mutane fa su suke yadda da wannan ɗin kuma suke tarbarsa su suke yadda da abin da ake suke tarba domin duk lokacin da shugabanni suka ka tobara za ga mutane ba sa ga laifi suka yi kuma za a gaya musu laifi ba hatta sai ake munzalin da malamai ma za su tsaya a gaban shugabanni amma ba za su ce musu ga laifin da suka yi ba za su keɓanta da su amma ba za su nuna musu laifin da suka yi ba kaga mutane su suka karɓi wannan kuma a yanzu shugabannin ma idan suka yi laifuffuka To idan suka dawo wajen zaɓe za a ba mutane za su zo a ɗan kuɗin da za a ba su da ɗan shinkafa da masara da taliya nan ma kuma za su yadda da su. To kaga ashe mutane da suka yadda da laifin da shugabannin suke su suka sa hannu a kai suka amince. Lallai na ‘yan uwa mu sani kuskuren da wannan mu yayi ko a shari'a ne ko a hankalce ma jefa wannan zargin kawai akan wani mu kuma mu manta da namu kurakuran dan mun ga wani yana yi alhali mu ba mu asumai bane mu sani zamantakewa wanda yake mai kyau zamantakewa wanda Allah subhanahu wata'ala ya saman na bayansa a nan ƙasa mutane matukar abin da ake bukata a cikinsa shine a sami mujtama wanda yake cikakke ta kowane ɓangarensa ya samu cika ya samu kamala janibin shugabanni su zamanto masu amana mabiya su zamanto masu kiyaye dokar Allah kowa ya kiyaye haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora a kansa wannan shine manufa ta ijtima'i na musulmai kuma ba zai taɓa yiwuwa zamantakewan mutane ya kai wannan matuƙa ba har sai kowane ɗaya daga cikinmu ya ɗauka cewa wannan aikin fa nasa ne zai yi nasa ɓangaren ya kuma taimaka wa wani shi ma ya ina nasa domin Allah subhanahu wataala abin da ya faɗa ta wannan janibi ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku agaza ma kanku ne kawai wajen albir albir shine ka bi abin da Allah ta'ala ya ce abin da Allah ya sanya na shari'a shine albir ka masa da'a at-taqwa shine imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi abin da Allah ta'ala ya ce ayi kai iya bakin yinka wanda ya hana kuma ka hannu gaba daya to akan wannan ne kawai Allah ya ce ku taimaka ma junanku amma ya kashe da ya ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan sannan wasu abu biyu kuma ya hani akan su kada ku taimaka ma kanku wajen sabawa Allah kar ka ba wani agaji ya sabawa Allah ka taimaka masa da taimakon ka ya sabon Allah wal udwan kar kuma ce ka taimaka masa ya aikata abin da zai ketare iyakar Allah kuma har ilo Allah madaukaki ya faɗa ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna fa a ban kasa bayan Allah ta'ala kasa ya sanya ta mai kyau ne ya kyautata ta dan haka in kaga barna a cikin ta mutane ne suke shi saka mala'iku ma suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha ya Allah zaka sanya wanda zai je barna a cikin ta to don haka Allah ya kyautata ƙasa ya sanya mu a ciki kuma ya mana umarni da kyakkyawa yace kada ku barnatar da ƙasa ashe kowa aikin sa ne kada ya kawo barna a cikin ƙasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya ga mummunan aiki a cikin ku to ya canja shi da hannunsa kana da iko ka hana in ba za ka iya hanawa da hannunka ba to ka yi bayani da baki a ji in har wannan ma ba zai yiwu ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka canja abun da zuci ma'ana kai da farko ka ki abun kuma in kaga ana yi ka ji baka sha'awar sa kuma baka so kaga wannan din ya ci gaba ashe kowa an dora masa aiki wajen kyautata al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wazalika adhaful iman wannan hadisi imam muslim ya kawo don haka ƴan uwa musulmi abin da ke samun mu a wannan ƙasa kullum muna nanatawa kashe-kashe da ake yi na mutanen da ba su ci ba ba su sha ba, sace mutane da ake yi kuma ana sane, zama da ake yi na dore, kowa ya aikata abin da ya ga dama babu hukunci a kansa. Wallahi wannan duk yana faruwa ne ba wai laifin shugabanni ne kaɗai ba, a'a, saboda su kansu mutanen ne baki ɗayanta al'ummar ta kauce daga abin da yake na dadai, ta kauce da abin da yake na ya kamata. ta kuma yi watsi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya koya mata ta yi. Kuma mu sani lallai samar da al'umma fa wacce take za a ji daɗi a cikinta mai kyakkyawan tsari, wallahi aiki ne da kowa ya yi tarayya a cikinsa ba na ɓangare ɗaya ba. Ɓangaren hukuma suna da nasu, shugabannin hukumanci suna da nasu, sannan ɗaiɗaikon al'umma kowa yana da nasa. Misali gashi, za ka iya ganin wani ma'aikaci ne na gwamnati an ɗauke shi a aikin gwamnati amma fa baya zuwa wannan aikin wani ma daban da ke tare da shi ba zai san ma'aikaci ba ne shi amma kuma kowane wata zai ga alat kuma zai karɓi kuma zai je ya cefane da shi ya aikata har ma yin aka yi jinkirin albashi zai ƙorafi watakila yana karɓan wannan alhali abin da bai cancance shi ba menene bambancinsa da wanda ba a ɗauke shi a aikin gwamnati ba, kuma ya je shi ma ya san hanyar da ya yake karɓan albashi, za a ce wancan ya yi zalunci, to shi ma haka ya aikata zalunci, domin ya cancanci wannan albashin ne saboda aikin da aka ɗauke shi ya yi, don haka sai ya ƙoƙarin yin aikin da aka ce kafin wannan ya zama halal a gare shi, amma za ka ga ɗaiɗaikon jama'a suna yin wannan. Shin irin wannan kuɗin da ake karɓewa, shugabannin ne suka ce ma ka yi? balle laifin ya zama nasu na lalacewar al'umma? Ai, ka taimaka wajen lalacewar al'umma. Aiki ne da ya kamata ka yi, kuma ba ka yi ba kuma kana kwace kuɗin. Shugabanni ne suka tsaya a kanka suka ce ka yi haka, kaga ashe idan su ma sun yi wani laifi kai ma a gwargwadon naka akwai kowa sai ya tsaya a irin nasa kowa ya tsaya a irin nasa dan ya kiyaye kyautatuwar al'umma baki ɗaya haka ne za a kai zuwa ga gaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata mana cewa wato al'umma ba ta kyautata har sai lokacin da ɗaiɗaikonsu suka kyautata ɗaiɗaikon al'umma kuma ba sa kyautata sai lokacin da zukatan ɗaiɗaikon ya zan ya kyautata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi yace ku sani a jikin jiki akwai wata tsoka tsokan nan idan ta gyaru to dukkan jiki ma yayi kyau amma idan tsokar ta lalace to jiki ma lalacewa yake dan ita ce jagora take masa umarni yace wannan tsoka kuwa ita ce zuciya ashe idan kowa ya kokari zuciyarsa ta zan ta kyautata a kasuwancinsa zai yi abin da ya dace a sana'arsa zai yi abin da ya dace a makwabtakarsa zai yi abin da ya dace a mu'amalarsa da jama'a a cikin gari zai abin da ya dace kai hatta yadda zai hau abin hawa ma zai abin da ya dace zai hau abin hawa mai kyau daga ya ji burki ya lalace zai je ya gyara in wuta ne babu zai gyara in menene zai gyara kuma in ya zo wajen stop zai yi nawa ne in sun zo ba sa yin stop a inda ya kamata a yi stop idan hatsari ya faru wani ya mutu kuma nan ma shugabanni ne suka ce a yi wa ya kawo lalacewar al'umma shin guje-guje da ake yi a cire mofula yara su ɗauki mashin babu fitilla suna bubbugewa al'umma da tsoho da yaro suna kashewa da mata da waye da'iman abin da ake yi kenan shin al'umma ce shugabanni ne suka ce wannan ma a yi ba haƙƙin iyayensu ne su kula da su ba ba haƙƙin al'umma ce ta kula da su ba ba haƙƙin dukkan jama'a ne su ga sun saita su ba ba shugabanni ne suka ce a yi ba kuma wannan lalacewa sai ta zamanto shugabanni ne kawai mu mu manta da kanmu al'umma ba za ta gyaru ba sai mu ma mun ba da gudunmawar mu mun yi abin da ya dace don haka ne ƴan uwa musulmi mu sani barna fa barna ce mabarnaci ko mabarnaci ne kowane irin suna ya tara babbar barna da karamar barna sunan ta barna babban mabarnaci da karamin mabarnaci sunan sa mabarnaci babban barawo da karamin barawo duk barawo sunan su sata babba da sata karama sunansu sata da haka duk lokacin da ka haɗa ɓarna da wata ɓarna ka haɗa maɓarnaci da wata maɓarnaci to ɓarna ta yi gangami kenan sai kaga al'umma baki ɗaya wancan ya yi ƙaramar ɓarna ya raina tasa wancan yin yana kallon mai babbar ɓarna mai babbar ɓarna ya yi shi ma watakila yana hango wata nau'in da ba irin nasa ba kowa baya ganin cewa shi mabarnaci ne ko shi yana yin abin da bai dace ba don haka ba zai gyara ba yana jiran wasu ne su gyara to sai zama to sai barnar ta yi indimami sai ta haɗu waje guda sai ta yi ƙarfi to a lokacin da ta yi ƙarfi al'umma kuma sai al'amarin su ya lalace sai al'umma kaga sun tike zuwa ga kaskanci sun koma kuma zuwa ga lalacewar zamantakewa ƴan uwa musulmi ya bayyana mana cewa kyautatuwar ɗaiɗaikonmu da shi ne al'umma take kyautatuwa, domin kowane ɗaya ai memba ne na society, kai ma akwai abin da kake bayarwa na gudunmawa a matsayinka na mutum a cikin al'umma. Idan har muna son al'umma mace kyautata wallahi, ba makawa sai ɗaiɗaikonmu su yi ƙoƙari sun gyaru, ba a rubuta dama kowa sai ya daidaita ba. To, amma idan aka san mafi rinjaye sun zamanto sun kyautata, mafi rinjayen abin da muke na kurakurai ba ganganci ba ne kuskure ne ko muna gyarawa ko muna iya bakin kokarin mu ga mun yi abin da ya dace a kowane irin yanayi ba wai dan sai za a gan mu a yabe mu ba dan muna ga cewa mas'uliya din mu ne civic responsibility ne mu mu aiwatar da wannan to insha Allah al'umma sai ta kyautata kuma kowa in daga gida za a dinga ta da yara waɗanda su ne za su zama al'umma ana tayar da su akan abin da ya dace ana musu hutuba kaga kai abin da ya dace kaga kai kaza ya dace kaga kai kaza wanda ya dace ana nuna musu in aikin gwamnati za su shiga iyaye su daga ɗaya ya samu aikin gwamnati a zonar da shi a masa hutuba a kayan amana a masa hutuba akan abin da ya dace in makaranta zai tafi university a zaunar da shi a masa hutuba a abubuwan da ya kamata ya dinga yi kada ya shiga abin da yake na lalacewa da abin da ya kama da haka in ma sana'a yake yi a masa hutuba kullum kullum ana bibiyarsa ana bibiyarsa ana cross-checking ɗin yadda al'amuran suke to al'umma sai ga ta kyautata insha Allah. Da haka inda za mu gyara gidajenmu bayan mun gyara kawunanmu muka yi umarni ma iyalanmu irin abin da Allah ta'ala ya umarni da mu musu muka kyautata iyalanmu da yaranmu kuma mu ma muka yi makanmu nasiha irin yadda shari'ar musulunci ta ce ai nasiha ma'ana muna yi makanmu gyara muna kuma yadda mu karɓi gyara kaɗan kaɗan sai ka ga alheri ya yawaita a cikinmu sai ka ga sharrin ya zamanto shi ne kaɗan insha Allah domin lalle mutane a gidajensu da cikin ƙabilunsu da zamantakewarsu a duk inda suka samu kansu idan suka kyautata kayansu kaɗan kaɗan to al'amari ne na alkhairi zai zo shi ya mamaye mu baki ɗaya sai ka gaba mu fargaba al'ummar mu ta kyautata domin wanda zai zama shugaba daga cikin mu ake tsirar da shi daga gidaje yake fitowa daga irin yadda ake mu'amalantar laifi da haka zai yadda ya laifi in mutum ya ga ana kyamatar laifi baya yadda ya nuna ko da ku zuciyarsa ta kan gare yana yi amma in ya ga ana maraba da laifi ba a kyamar laifi to sai ya dinga bayyana laifi in ma ya ga cewa ana jinjina a mai laifi to sai ya zaƙe kuma wajen aikata laifi haka al'amarin yake don haka yan uwa musulmi mu sani Allah subhanahu wata'ala fa alƙawarin da yayi na kyakkyawar zamantakewa yayi ne kawai ga wanda suka tsaya dokar Allah Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani a cikin kuma suke aiki mai kyau duk abin da muke faɗa wanda ya dace aiki ne mai kyau yanzu idan ka zo ka akan hanya sai ka zo ka tsayawa kawai kai one way a guje wallahi tallahi ka saba wa Allah dokar Allah ma ka saba kar ka tsammana wannan wai dokar wasu ne dokar akwai abin da ake ce shi masalihul mujtama akwai masalihul mujtama shi ma a cikin shari'a yake ai ba dukkan doka ne Allah ya sanya mada wasa kata an ashiya rahmatan lakum min ghairi nisyan dan haka zamantakewa mutane idan suka zauna a farfajiyar da Allah ya ba su dama sai suka sanya wata doka yadda za su gyara zamantakewar su zaman su yayi ma'ana yayi kyau shikenan ba dokar Allah ce aka ce sai kun in za ku yi karatu abin sai kun zo an gina azuzuwa ba ko kuka tsara wannan ko kuka yi makarantu ko kuka ce a yi rajista don a iya ganewa makarantar gaske da ba ta gaske ba don a dinga bi ana tantancewa tarbiyyar da za a bayar ana monitorin ɗinta ko kuka sa dokar ba dokar Allah ba ce amma kuma tun da kuka saka Allah ya amince da ita matukar ba ta saba ma Allah ba matukar ba ta saba manzon Allah ba shine masalihul marsala to don haka idan aka zo aka ce ga inda za ka yi stop sai baka yi stop ba sai ka zo ka wuce a guje ka saba wa Allah ko ba wanda ka kaɗa sai ka tsaya sai ka duba ka ga cewa nan babu nan babu tukun sai ka shiga akan samu kuskure amma kuma mutane kan su zama masu ganganci to sai idan mun bi abin da yake mai kyau Allah ya ce alƙawarin ga waɗanda suke imani suke ayyuka masu nagarta daga wanda yake na shari'a da kuma wanda ya fado cikin irin wannan babi Allah ya ce musu la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai sanya su zaman to su ne masu iko a ban kasa za su maye kasa kamar yadda ya sanya waɗanda suke gabanin suka samu zaman lafiya suka maye kasa suka san shugabanci kuma Allah ta'ala zai tabbatar musu addinin nan nasu da yarda da shi za su dinga yin sa cikin sauki kuma tsoro da duk fargaba da suke ji daga abokan gaba Allah maɗaukaki zai musanya musu shi ya zamanto aminci yanzu babu tashin hankali babu fargaba me ya saka sun rike wani abu ya abuduna lila ya shirku na bi shay'a bayan wancan imani da kyakkyawan aiki da ya samu musu wannan to kuma basu bar Allah dan wai dan saboda sun samu ni'ima ba a suna ta bautawa Allah ba sa shirki da shi amma Allah ya ce wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun waɗanda suka bar dokar Allah bayan haka to waɗannan kuma su ne wanda suka zan fasikai suka fita daga da'ar Allah don haka in uwa musulmi mu sani haƙƙi ne akan kowa kyautatuwar al'umma amma matukar ba mu tsaya tsayin daka mun ce za mu ba da irin wannan gudunmawa da ta dace ba shugabanni su ba da nasu ya fi yawa a kansu domin su ne aka miƙa hukunci a hannunsu don haka nauyin ya fi yawa a kan shi saka a ranar alkiyama a ɗaura za su zo sai dai idan har adalcinsu ne kawai ya kunce su nasu ya fi yawa nasu ya fi tsanani su aka ba wa bulala a hannunsu su ne wanda za su iya hukunta kangarare duk wanda ya ƙi su tsala masa bulala a bisa irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aiwatar nasu ya fi girma amma mu ma kar mu manta da namu mu ma akwai gudunmawar da za mu bayar mu ma akwai abin da yake na haƙƙi ne wanda akan mu ba shugabanni ne za su tsaya tsayin daka akan mu ba ko ba sa tare da mu ko ba sa kallon mu ko ba za su hukunta mu ba sai mun ba da wannan gudunmawar al'umma ta kyautata in ko ba haka ba to kullum zargin juna za a dinga su su zarge mu mu zarge su kaga an zaman to kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharrin shugabanni su ne wanda ba sa kwasan su su ma ba sa san ku kuna tsine musu su ma suna tsine muku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga ba ma fatan irin wannan shugabanni ubangiji Allah ta'ala ka ba mu shugabanni na kwarai Allah kuma ka daidaita al'umman wajen bin abin da ya dace Allah ka zaunar da kasar mu lafiya dukkan abin da yake zamantowa mana fitina da barazana ubangiji Allah ka mana maganin sa